ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب غسل دم الحيض أليس كذلك؟ babu ghasli damil haidi babin da ke magana game da wanke jinin haila قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله إن يكرن تادك أخبرنا أخبرنا إن يكي حول السند سيتي ميكما وأخبرنا وأخبرنا كو أخبرنا دم وأخبرنا ويمكن إيه إيه تو إنما أنا وأخبرنا إيه إيه وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك الربيع الماجري إمام الشافعي إمام الشافعي الماجري إمام مالك وحول السند يساك كما تنزى وتهنير وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك هنيا ابن مسلمة المالكي عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت an ga hanyoyin da ya biyo ku hanya biyu ta malik yau hanya biyu ta duk karshen ya ce daga malik daga fatima bintul muntir qalat tace sa'al sa'alat imra'atun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat wata mace ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أرأيت إهدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bamu labari in ɗayan mu jinin haila ya taba tufarta ya za ta yi fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asaba thawba ihdakunna damu min al-haidati faltaqrusu sai ta kankare shi thumma litandahu litandahu bil ma'i ta wanke da ruwa sun matu sallifi ta zuba ruwa mai yawa mana ta wanke kenan zai zo yi bayani sa'annan ta yi sallah a cikin abinta ya tsarkaka kenan قال حدثنا وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو, أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بهذا الإسناد وقال كيف تصنع قال لتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه أيدي أكلنا أكبر هذا حديث متفق على صحته wannan hadisin ai ittifaki akan cewa sahihi ne duk duniya wanda zai zo ya ce maka wani abu a'a ba za ka shaurare shi ba kuma ya kamata kana da alƙibla kana da hadafi kana da manufa kana da inda ka sa gaba amma in baka da inda ka sa gaba baka da manufa baka da hadafi in iska ta bugo ka nan sai ta buga buge ka in ta zo nan sai to baka da shi kenan Allah kada isa inda zaka je ka kare Allah ya kiyaye an fahimta mu wa'annan littafai da muke karanta su duka tun daga Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Dawud Ibn Majah Muwatta Malik da sunan da kaza da wannan kaza duk duniya an amince da su ba wanda ke shakka ko tabbaba a cikin su ba wanda ke shakka a cikin tambaba a cikin su to in kana karanta su kana fahimta abin da suke faɗi duk wanda ya zo ya suka a kansu kanshi ya suki kanshi ya fata ba sai ka ce ai kai an wuce nan zana magana ka ce ai mu an wuce nan ka nemi wani abin ka yi ba mu da lokacinka sai ka nemi wani abin ka yi an fahimta akhrajahu muhammadun yadda kuke jin ana magana kan hadisai wallahi haka ake magana kan alqur'ani haka ake magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bata muku rai in baka sha ce ma bude waje kaza bude waje kaza zaka yi mamaki sai kai kwalla ko ina yake ba kai kwalla ba kai عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن هشام قال الإمام رضي الله عنه فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل الجنازة نجاسة غير الكلب غير شرط يتي ونن حديث نانون تشيوا بند نجسا كري babu najasan da aka ce sharaɗi ne sai ka wanke so uku ko ɗai so bakwai ko so uku ko ina ya istinbatin wannan litakrishu thumma litandahu litandahu bima'in thumma litusalli ba ce mata ki so uku ko so bakwai ko so ne sai ce wannan sai najasan kare kadai aka yi ma wannan sharadi bal in kanat najasatu ghayr mar'iyatin in najasan ma ba abin da za a gani bane an dai ga san najasa ce ta taba wajen فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها يهكم بالطهارة sai ka ɗebi ruwa ka zuba wajen ya taba ya shafi wajen duka ya ce sai a yi hukuncin wannan wajen ya sarkaka wa yustahabu an yarsila salatan ya ce mustahabbi ne in ka wanke so uku li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala yadmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan an fahimta wa in kanatin najasatu ainiya ya fada ma in najasan ba abinda zaka gani bane bawali ne fitsari ne na ya iya taba ko menene zaka san fitsari da ya taba amma ya shiga ba zaka gan shi ba kenan ko don fitsarin ba kala ne da shi ba sai ka kawo ruwa ka zuba wajen ruwan ya fi fitsarin yawa wajen ya tsarkaka kenan baka da baka da shakka in kuma abinda ake gani ne kaddami warrausi tahudduha kaman jini da taroso da menene yace tahudduha tahudduha wa takrisuhu ta kankare ta kankare shi sa'annan sai summa tagsiluha bil ma'i sa'annan ta wanke da ruwa wal qarsu huwa an taqbida ala mawdi'in najasa bil isbi al qarsu ne ta kama wurin najasa din ta kankare ta goggoge shi haka wa tagmizuhu gamzan jayyidan وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم ما تشربه من الدم ثم تغسله dusa na karo ku tufa da ya taba najisa in ka kama shi ka kankare shi da duk inda najisan ta shiga zai fita to shi sauran in da ramu muka ma za ka gani to sai ka ɗebi ruwa ka wanki abin da ake nufi kenan ko wal muradu bin nadhi al mazkur fil hadith ya ce mai ake nufi da annazu annazu yayyafi ka yayyafa ya ce amma abinda ake nufi cikin wannan hadis alghasulu alghasulu wankewa fa in baqiya laha atharun ba'da alghasli sai bayan an wanke najasan haila din ko jini ko wata najasa da ake gani sai ai abin ya tafi amma ga kalan ana kallo ya za a yi fa huwa tahirun ya ce sai a yi hukunci da tsaye ya tsarkaka su'ilat aishatu anil ha'idi yusibu thawbaha addamu an tambaye na Aisha Allah ya kara mata yadda aka ce mace mai haila jinin haila ya taba tufarta qalat taksiluhu fa in lam yadhhab atharuhu ce ta wanki in kalan na nan alaman na nan faltugayyirhu bi shay'in min sufratin sai ta in ta zuba shekin ta huta kenan ko amma ainihin abin ya je kalan ne yake tafiya wata kalan ba ta tafiya da wuri ko wa idza arada ghasl an-najasati yajibu an yasubba al-ma'a 'ala al-mahall an-najis in zaka wanke najasa sai ka ɗebi ruwa ka suka zuba inda ya tab najasar ta taba fa in arada al-mahalla an-najisa 'ala al-ma'i فإن أورد المحل النجس على الماء والماء أقل من القلتين ينجس الماء النجس يزو كروا روان كما باشي دايوا كما النجس كما يزو هنا دايوا يتي ونروا يا يا زمان نجس كينا wala ya turul mahal wajen inda najasan ta taba ba zai yi tsarki ba kenan li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza stayqaza ahadukum min nawmihi wani irin istinbati kenan in ɗayanku ya tashi daga baccinsa fala ya gamis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha thalathan kada ya saka hannunsa cikin ruwa sai ya wanke hannunsa so uku wa ma'qulun anna ma yusabbu ala yadihi min al ina'i aqallu mimma fil ina'i min al ma'i yace abinda za a zo a wanke hannu ai bai kai ruwan da ke cikin ƙwaryan ba yawa ba ko thumma hukima lil aqalli bit tathhiri idza kana waridan wanda yake mafi karancin in ya zamana shi za a zuba din to sai a ce yayi sarki kenan wayannan matsaloli ba jin shi zaka yi ka rufe littafi ba zaka taba fahimtar shi ba sai kai ma ka je kawo hal da kokolonka ka karanta so biyu kai kokari ka fa me ake nufi me ake nufi in ya zauna maka to ya zauna kenan an fahimta ba kowace matsala zaka fahimce ta farkon fari ba sai kai ma ka karanta ka je ka dawo mai wannan hukuncin saboda hukuncin ya shafe ka kai ma za a zo a amana ce za a zo a tambaye ka wata rana in ka karanta an fahimtar da kai ai wahala an fahimtar da kai kai ka kasa zuwa ka je ka zauna ka wahala kanka ka fahimta wani zo ya tambaye ka ce baka sani ba ka ci amana baka taimaka ma addini me ya hana ka sani ka je makaranta an karantar da kai an nuna maka sai ka je ka rufe ka ajiye kayi kiwiya kenan ko kayi kiwiya kenan baka taimaka ma addinin ka ba an fahimta walil akthar bi khilafi idza kana mawrudan alaihi an-najasa babul bawli yusibul arda babin da yazo na bayanin bawli ya zuba kasa bawli ya taba tufa za a wanke ne to sai yazo yazo aka yi shi kasa ba kan tiles ba fa aka yi bauli a kan kasa yaya zai kasar za ta shanye ai ba haka ba ne ba ya za a yi eh قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ya ce abu hurairu ce da hala arabiyun almasjida wani balarabin karkara ya shiga almasjida in ba sahabi ya ce almasjida a madina mai yake nufi musallacin annabi faƙala sai ce allahun marhamni wa muhammadan wannan riwaya ta zo riwaya fi wannan riwaya yana shiga sai ce allahun marhamni wa muhammadan Allah ka yi jin kaina da Muhammadu mu biyu kadai wala tarham ana ahadan to me ya dauke shi me yasa ya fadi haka kwarjinin manzon Allah ya gani wani albarka ya gani wani menene yana shiga dai wannan riwaya yana shiga sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ana ahadan to riwaya ta biyu ya shiga masallacin annabi ne sai su guna yana bawali sai suka yi ta akan shi manzo Allah ce ku kyale shi kada ku cutar da shi kada ku yanke masa bawali sai da ya bawulin ya gama sai aka ce kai wannan wajen ba don irin waɗannan abubuwan aka yi su ba an yi wannan ne don sallah da karatun alkurani da ambaton Allah da zikirin Allah sauka lafiya ba haka ba ne ba je ka ƙauyen sai je ce wallahi bai zagan ba bai hantare bai ba abin da ya ce min yayi wannan wajen ba a yi shi don wannan abin ba sai ya ji daɗin ilimantar wanda manzo Allah shi Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ana ahadan ya ji daɗi kenan ko daɗin me ya ji daɗin me ya ji saboda karshen hadisin zamu ji me yake ilmantarwa daɗin ilmantarwa ashe ba kowane ba kowane karantarwa ne ilmantarwa ba fa an fahimta daɗin da ya ji kenan wala tarham ma'ana ahadan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laqad tahajjarta wasi'an yace ai ka kuntata abu mai faɗi mai yalwa kala sai ce ai ka kuntata abu jin kan Allah zai ɗauke ni da kai da kowa da kowa to ya zaka ce mu biyu kaɗai ai ka kuntata ko kaga wani ilmantarwa kuma ko qala fama labitha an bala fi nahiyatil masjidi bayan an gama wannan nan da nan kuma sai gashi ya je ya tsuguna yana kusari faka annahum ajjalu alai musulmutun ne ya je cikin masallaci na biyu a duniya ƙarshen masallacin da ƙarshen annabin da ya zauna ƙarshen madina ƙasa madina ya gina ya tsona yana bauli in ku ne ya za a yi za a kara masa an fahimta fana hahubun na biyu sallallahu alaihi salama sai manzala ce a kada ku kyale shi wata riwaya ce la tazrimuhu kada ku cutar da shi yana bauli a nan in kuka tsawata mishi zai tashi ya rike baulin sai ya cutu kuma darajar musulmi ya fi darajar masallaci lafiyarsa eh lafiyarsa ta fi darajar masallaci la ta zirimuhu kada ku cutar da shi saboda in yana fisari da an tsawata mishi sai mai rike fisarin sai fisarin ya koma sai ya zama mai sai ya zama shi cuta in kuka kyale shi ko kuwa a'a yana fitsari waje daya da kuka tsawata mishi sai tashi mi sai me maimakon waje daya sai waje an fahimta irtikabu a kafu dararai ne kenan ja'izu alaisa kazalik daga haka ake ciccire ka'idojin usulul fiqh thumma amara bi dhanubin mimma in aw sajlin mimma in da ya gama fitsarinsa bawulinsa sai manzo Allah ce ku kawo ruwa roba ɗaya ko bokiti ɗaya fa uhurika alaihi sai aka zuba kan bawulin da yayi din da aka zuba ruwan in tufa dai sai ka wanke ko amma da yake wuri kasa ne ba lalle sai ka kwarfe kasan wajen ba in ka zuba ruwa da ya wadatar da wajen wajen ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba ya tsarkaka fa uhurika sai aka zuba ruwa wajen sun maƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kiyaye wannan kalmar allimu wai mai kenan ku ilmantar ku sanar ku yi wa'azi ku karantar wa yassiru wa yassiru a yaku kai shiru nan wala tu'assiru manzon Allah ke allimu ku karantar da mutane ku ilmantar da mutane ku yi ma mutane wa'azi ku yi ma mutane nasiha ku yi ma mutane kaza kaza kaza amma wa yassiru ku saukaka kada ku tsananta dan adam da kake gani din nan Allah da ya halicce shi shi yafi kowa sani shi an fahimta Allah ya kawo azumi Allah ya sa albarka cikin azumi watan azumi tun daga farko har karshe albarka ne wanda ya azumi bayan azumi in ya iya sita shawwal wanda ya kaza amma kana azumi ka tashi cikin dare kai ka kasa tashi kai tahajjudi ka kasa wani yana da kiwuya wajen sallar nafila amma yana da karfin hali wajen yin wani ibadan da kai ba za ka iya yi ba an fahimta ka kasa tashi kai tahajjudi kana bacci kana menene da menene yayi azumi ya gaji in yayi bacci yayi laifi ya yi laifi da ya laifi ku takura min mace da aka ce ta yi sallanta a gida ku takura mu sai ka sai ta tashi daga nesa za ta wani wuri sallah karfe ɗaya karfe biyu za ta sallar nafila wacce aka ce ta yi sallah masallacin kofar gidansu ya fi mata lada in ta yi cikin gidanta rumfan ɗakinta ya fi lada in ta yi cikin ɗakinta ya fi mata lada in lada ake so an fahimta ba kowar karantarwa ne fa ilmantarwa ba da an shiga azumi ka ji annan ya ce duk karantarwa da fada ake kowa tafsirin shi da fada yake ba haka bane ba ba za a iya fahimta ba a haka waɗanda suke jin ka su ma sai su tashi da zafi zafi zafi zafi zafi sai komai ya ta konewa masallacin manzon Allah kenan aka yi bawali yace a a ku kyale shi to yanzu manzon Allah ya karantar da su ya ilmantar da su yadda za su fahimta da aka gama fitsar bawalin sai ce ku ɗebo ruwa ba shi ma da ya bawalin aka ce kai je ka ɗebo ruwa ba sai ka wanke wajen a'a kai ku ɗebo ruwa ku kawo yana kallo kowa na kallo sai manzo Allah ce ku zuba akan bawalin aka zuba shike na wajen ya tsarkaka duk waɗanda ke wajen sun samu hukunci na fikihu cewa me najasa ta tafi waje aka zuba ruwa yayi me ruwa mai yawa bayan ai an gama sai ce allimu ku ilmantar kaifa ta'lim ya ake ilmantarwa ya ake karantar da mutane ya sai ce wala wa yassiru ku sauƙaƙa ma mutane wala tu'assiru kada ku tsananta musu kada ku gallaza musu kada ku koya musu fada da tashin hankali an fahimta allimu wa wa kirki wannan kalma za ta yi ma amfani a cikin nasiha a cikin karantarwa a cikin wa'azi a cikin hutuba a cikin menene da menene da menene an fahimta wala tu'assiru wai mina mara wala tu'assiru kana a tsananta ku sauƙaƙa ma mutane al'amuransu aka yi azumi ka kasa yin sita shawwa ka kasa yin azumi wata shida ka yi wani azumi na wahal da shi azumin nafila wani kiyamun lalle na wahal da shi amma yana wayansu ayyukan da kai da kake azumin sita shawwal ko kake kiyamun lalle ba za ka iya yi ba sai ba za ka iya yi ba saboda ibada ta kasu kashi biyu ko uku ko menene da menene ibadan da kake cewa a tashi a yi tahajjudi din tsakanin kai da Allah ne za amfanin tahajjudi ina yake komawa kanka sitta shawwal fa to ciyarwa kuma fa wanne ne fi daraja wani yana iya ciyarwa da kudi zai ciyar da abinci da tufa da kudi da komai da komai amma an kace azumi zai baya baya iyawa ga ce tashi daga bacci ya sallah ko ɗauka goma sannan ibada a cikin dare ɗin nan ba lallai sai ka tashi ka yi sallah raka goma sha ɗaya ba ko sha uku ba ko kwanci kake kana istighfari ka yi ibada ko ba ka yi ibada ai ko ba ai ba ko da da jaraba jikinka kuwa kana astaghfirullah astaghfirullah ka yi ibada ko ba ka yi ibada ba ai ibada abinda ake so a ciyar da mutane a ba su abinci su ci a ba su abinci su ci an fahimta wani azumi na mishi sauki zai iya yin azumi na fira wani tashi yi sallah dare zai na mishi sauki amma ya ciyar da dukiyarsa makocinsa na kwana yunwa ko ga marayu suna kwana yunwa ya cire kuɗi ko ya ba da abinci yana mishi wahala to da wanda ya yi kiyamun layi da wanda ya sitta shawwal da wanda ya cire dukiyarsa ya bada abinci ce a nemi marayu a basu ko 'yan gudun hijira don Allah wane ne ya fi taimakawa wanda ya ciyar wanda ya ciyar sa'an nan ciyarwa kuma na farawa ne daga ina eh gida matarka manzo Allah ce dinarun anfaqtahu wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlika matarka da kare na da ita din nan ciyar da ita da kake yafi ciyar da wayansu a kudin da ka ciyar da matarka manzo Allah ce dinarun wai me kenan anfaqtahu ala ahlika ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته كذا أفضلها دينار أنفقته على أهلك وين كده to shi yasa ba randa ba yadda zaka yi shaitan ya kyale ka zauna lafiya da matarka ba ba yadda zai kyale ka saboda daɗin duniya duka kenan ko manta sai yana baka haushi ba haka bane ba eh eh sai me wai sai a ce in ya kula da ita sai a ce ta mallake shi ba ta mallake shi ba ƙarya aka yi ba ta mallake shi ba ai ƙarya kake yi duk wanda ya ce matarsa ba ta mallake shi ba ƙarya yake yi a'a duk ƙarya kake duk wallahi duk ƙarya ake yi rashin lura ne kawai rashin lura ne kawai ba kun manta da tarihin bawa jangwarzo ne ranar sallah sakkwato bawa jangwarzo sarki ne mai manyan sarakuna masu adalci ko zalunci sarki ana jiran shi sauko a ta inda za a je sai ya kira matan shi ke zo nan me kike leka ki gani me kike gani ta ce duniya ake ta ce dunni suke jira to ya aka yi ke kika fi karfi na sai ta yi dariya sai ta yi dariya sai ta ce ai ba su taba ganin ka ba sai cikin alkyabba yadda kake zuwa min na karbe ka ce ka musu haka eh an manta da sayyidina Umar wani sahabi matansa ta gallaza masa yace bari in je in ba sayyidina Umar labari ko zai bani addu'a kursi kafa nawa ya kama hanya tirya tirya yana zuwa kofar gidan sayyidina Umar sai ya ji abin da ake yi na yafi nashi ya kama hanya zai koma sayyidina Umar yace kai taho taho lafiya yace ga abin da ke tafi da ni kuma na zo na ga abin da ga abin da na zo na gani zai ce ai wannan ita ke wanke min kana ita ke min abinci ita ke hana ni fita waje rabu da abinci da wanke kaya da menene da menene ita ke hana ni waje mana duk darajar da ka samu ita ce sanadiyan ka samu wannan daraja don da ka fita waje da wannan halin da wannan abin mutuncinka ya zubi tana da daraja ko ba ta da daraja tana daraja kuma tana daraja tana daraja an fahimta wala tu'assiru kada ku tsananta ku sanan ku ilmantar amma wa yassiru wala tu'assiru haka manzo Allah ya faɗa ka dauki wannan kalma kana kana auna ta da ayyukan mutane zaka ga da yawa karantarwan ba don a ilmantu bane ba don a fa'idantu bane kowa na nuna shi ya isa ne shine malami an fahimta kowa na nuna shi ne malamin shi ya isa har mutum ya gama karatu ba za ka taba jin ya kira malamin shi a cikin ai wa da kaza a in ya yi kokari sai ka ji ibn usaimin ibn baz ina ruwanka da su ina malamin ka da karanta na hallari wajen shi ina malamin ka da karanta kaza wajen shi shekaru da suka wuce jami'an bayero department of islamic studies ana fassara hadisai da lokaci ya kai al'amari ya zo wajena sai na ce to ni tsari na daban yake kowa yana karatu a gida da ka samu admission sai ka jefar da malaminka na soro ka zama dan boko ka zo kana karatu sai na ce doka a waje na wata uku da za a yi hutu din nan ba na bukatan hausanka ka fassara min hadisi na san ka kai dan boko ne hausan kan titi za ka yi je ka wajen malaminka da ka fandare mishi ka guje masa din kai zaman tahiya an san zaman tahiya ya ake zaman tahiya yawwa ka zauna ka yi karatun wayannan hadisai da aka baka hausarsu ake bukata ba taka ba sai kowa ya kara eh sai kowa ya wannan tsari to shi sa wayanda aka fassara da wannan tsarin sun fi kyau sun fi kyau sun fi kyau kowa kansa yake tallatawa ba kowa kansa yake tallatawa ba girmama na gaba ba ku tunane da ba tunawa da na gaba ba su ce sa sai komai ya zamo yadda ake gani ko ta mallake shi ko bata mallake shi ba ta mallake shi ko bata mallake shi ai ƙarya ne wanda duk abin abubuwan da ke kowa na yaudaran kansa ne kowa na yaudaran kansa ne هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن محمد من رواية عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من رواية أنس بن مالك وقوله, وقوله تحجرت واسعا يريد ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء كو؟ وأصل الحجر المنع وأنا سأنفسر ثم دهوسا وقوله وحرث حجر أي محرم ممنوع والذنوب الدلو ملأى ماء مو كتير أكتش كاشد روا وقوله صلى الله عليه وسلم ذنوبا مثل وقوله سبحانه وتعالى ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب ونربون عذابا والسجل الدلو الكبير ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال an rawaito wata riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzrimu la tuzrimu riwayar muslim kenan kada ku cutar da shi mutum na bauli masallaci manzon Allah ka ci kada a cutar da shi bayan ma ba a daddake shi ba ana tsawatar ana tsawata mishi ana zuzzara idanu manzon Allah ce la tuzrimu kada ku cutar da shi ai la taqta'u alaihi baulahu idan mana la taqtau alaihi bawlahu a kyale shi ne ya gama me ake me ake istinbati a cikin wannan wal izram al qat'u kada ku yanke masa bawlin sa ku gyare shi mutum dan adam da kake gani din nan wala kad karramna bani adama haka Allah ya ce wala kad karramna bani adama duk duniya abinda za a girmama farko shine dan adam sannan su dukiya su menene da menene da mutunci duk wa'annan za amma dan adam shine farko Allah ce wala kad karramna ina mana bani adama dan adam dan adam kowanne yake kowanne fari ne baki ne kowanne ne karramna Allah ya girmama shi an fahimta to shi yasa duk abinda za a yi in bai bayi zuwa girmama ɗan adam ba rayuwa ta zama ba ta da ma'ana ko ta suwa ce ce kowace irin doka ce kowace irin shari'a ce ba ta kare mutuncin ɗan adam ba ma'ana taron ya zama sharholiya rayuwar ta zama sharholiya an fahimta jiya ai mun bayyana kurakuran da ke cikin kalmomi ko maimakon a ce wanda ya ba da fansa wanda ya karbi fansa ya karbi haramu sai aka ce za a haramta wanda zai bayar wanda zai bayar din nan laruwa dole ta sa zai yake rabu da kuɗin sa'an nan kuma wannan dokar za ta iya yin aiki a cikin najeriya duk kabilun najeriya wane ne zai iya yana ji yana kallo an kama uwarsa tana kuka ka zo ka fanshe ne ce ai dokar najeriya ta hana matarsa tana kuka ko mijinta ko ubanta yana ɗace ba waɗanda suke kama mutane ɗin me suke so me suke so me suke so da kudi ai ba sai an zo an biya fansa ba biyan fansan ma ai sun ya fi ɗan sauki a biya fansa ɗin ya fi ɗan sauki ba so ake yi ba in ba ka a biya fansa ba sai su yi me ana bukatan kudi kuma ka ce su kashe shi me suke yi a waya za ta azabtar da matan me shi ko uwar me shi ko uban me shi ko mijin me shi ko dan me shi ko uban me shi yana ihu ka zo ka fanshe ni sai ka ce doka ta hana to sa'an nan tashin hankalin da ke ciki da waya za a kira matsafa ba a biya shi ba za mu sayar da shi me kake so wannan ce kai wannan ido wannan koda wannan wannan kaza kaza a mai da shi paper a sayar da koman shi na a kashe shi a sayar da duk don Allah dan Najeriya ya samu mutunci kenan ba wanda an bayar da fansa an karbe wanda zai bada fansa din ba larura ko da a ce bada fansa haramun ne larura ba ta halatta ba akwai ba hauce ko ba filatanin da ba barware ko ba nufe da zai ji ana wannan ihu ya ce ba zai yi ba akwai bayarbin da za a kama wani nashi Allah ya kiyaye ana kira ya ce gashi da kudi ya ce ba zai yi ba waye zai duk ba kabilar Najeriya da za ta yadda da wannan shi yasa ko kun kafa wannan dokar za ku kafa ne za ku kafa ta ne ku ne farko wanda za ku ne farko wanda za su karya an fahimta ana zaune ne kara zube kuna toshe wannan sai su bude wannan shekaran jami'a aka gano ai sai talaka ke bin hanyar kaduna zuwa abuja da mota ji a kama sha kashe sai aka yi mai jirgin kasa ko manyan masu hali mai suke shiga ba jirgin kasa ba to mai aka yi mai aka yi hanyar jirgin kasa eh aka lalata jirgin na zuwa sai dai fadi sai dai kulmini ina ake ne lokacin da ake zuwa ana lalatawa din ina ake lokacin da wani yake ofis yake neman biliyoyi biliyoyi din ina hukuma take ina masu ina bincike ina meye da meye sai an gama ɗaya ba zuwa ce ai an za a kwace wajen kaza wajen kaza kuma ana ce mutane hankalin su na ƙara tashi ba yadda za a yi a kauce ka'idar rayuwa a zauna lafiya wallahi ƙarya ake yi ba yadda za a yi ana zaune talakawa na shan wahala ana gallaza musu a wajen kaza a wajen kaza a wajen kaza sa'an nan dukiyar kasar masu karfi suna kwashewa yadda suke so kuma ana ji ana gani sai an zo cikin ana ana fada za a kwato wa da kaza waje kaza biliyoyi talaka na ji sai gaban shefa da ina wa'annan kudaden ya aka yi aka ɗebe su duk karfin hukuma ba shi a wajen ne sai kan talakawa ka'ida rayuwa fa tana da ka'ida rayuwa tana da ka'ida an san ka'idarta duk wanda kake son Allah ya hore maka shi sai ka ba shi hakke yadda Allah ya ce sai Allah ya hore maka shi me yasa duniya duk suka karbi manzon Allah suka bi manzon Allah saboda Allah ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai bata muku rai baya so harisun alaikum sa'an aka ce bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina raufur rahim to shi yasa duk zukatan mu'minai duk inda suke ana cewa Muhammadu shiga sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba har duniya tana da kaza ana sallallahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana gamawa wani garin kuma lokacin la'asar ya shiga su ma sun fara kana gamawa wata kasa kuma yanzu haka za a yi ta yi har ana da kasa sallallahu alaihi wasallam to ko kai a cikin gidanka sai ka ba matanka hakkinta ka tausaya mata ka kula da ita sai ka ga Allah ya hore maka ita yadda zaka maure ta yadda kake so haka ‘ya'yanka, haka almajiranka, haka duk abin da kake da iko a kai. Misali fili, Fulani ɗaya yana tafiya da sanda ɗaya fa, ba bindiga ba sanda, shanu guda ɗari na gaban shi. Suna jin magana shi, yace su tsaya sai su yi mai, yace su tashi su tashi sai su yi mai, sai su tashi. Saboda in ya je wari sai ya neman musu inda za su kwanta tukun ya samu makanshi in ya sai ya kai su inda za su sha ruwa tukun shi ya neman makanshi to sai Allah ya hore mishi su ba su isa in ba saniya ɗaya ba filatani mai mutum ɗaya da haka almajiranka sai ka tausaya musu sai ka kula da bukatunsu sai ka yi musu yadda ya kamata to sai Allah ya hore maka su suna fahimtar ka kana fahimtar su an fahimta amma jami'o'i ga sunan da yawa amma malaman jami'o'in me yake tsakaninsu da ɗalibansu za a kada wane za a kada wace sai wane ya kawo kuɗi sai wace ka mai kaza sai mene da menene da menene da in mutum ya zama lecturer university babban mutum ne a inda yake duk a duniyan nan yanzu a ga wani lecturer ma ko yana da phd ma sai ya gan shi kamar masinja ba albarka cikin rayuwar ba albarka cikin ilimin ba albarka saboda ana wani da jin haushi zai fito gida yana tsaye a bakin aji da ɗalibai sun kama zuwa sai kulle sun zo sun makara ba attendance ba kaza kuma da gangan sai ce zai sa test mutum uku goma da suke ciki su za su yi test mutum hamsin da suke waje sun su hakura eh? haka ake yi kai kadai zama zama university shekara na shekaru shekaru na a cikin university haka ake yi ba ka ba sa tausaya ma ɗaliban shi sa kullum fada ake yi da gwamnati da malaman jami'a a kara maka albashin duniyan nan wallahi ba zai maka amfani ba ba zai maka albarka ba sai in Allah ya sa albarka cikin abu zaka ji daɗin shi in Allah ya cire albarka a ciki duk yawan shi wahala zaka sha yawa ake bukata ko albarka da albarka da yawa wanne ne yafi me yasa akwai misali eh kowa ya haddace misalin ko قال الإمام فيه دليل على أن الأرض إذا أصابها بول أو نجاسة مائعة كالخمر ونحوها فصب عليه الماء حتى غلبها يكم بطهارته ce hadisi ya karantar da mu in aka najisa ta zuba ko bauli ko giya ko wani abin da yake ruwa ne in aka kawo ruwa mai yawa aka zuba kan wannan najasar wurin ya tsarkaka wa illam tuhfar ba shi an zo an tone an kwashe kasan wajen ba an fahimta walam yunkali turabu ba shi an haza an haka rami an kwashe kasan ba in aka zuba ruwa mai yawa wajen ya tsarkaka wa huwa qawlu kathirin min ahli al-ilmi wa ilayhi dhahaba ash-shafi'i wa dhahaba qaumun ila annaha la taturu hatta yunkali at-turab yanzu ce duk wanda aka zuba ba zai ba shi dai an tone kasan an koma bani isra'ila kenan ko in najasa ta taba su sai mai shi an kankara wajen li'annahu yurwa fil hadis khudhu mimma bala alaihi min at-turabi wa alquhu wa ahriqu ala makanihi ma'an wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin da'ifi ne wa dhalika da'ifun li'annahu yurwa mursalan وفيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف ya ce wai sai kawo ta babban matsala wai in najisa ta taba kasa sai an zuba ruwa in ba zuba ruwa ba don iska rana ta zo iska ta zo wurin ya bushe ba za wurin ba zai taba tsarkaka ba wala bi shuruti shamsi alaiha illa bil mai sai dai an kawo ruwa an zuba wa huwa qawlu aktsari ahli al ilmi wa qala abu qilaba tathuru bil jafaf abu kilaba ya ce da iska da rana in suka zo har wajen ya bushe ba warin bawali ba ganin komai da komai sai ce wajen ya yi mai domin muka gani a cikin mazafin abu kilaba ne? eh? ana maganar tsarkaka ne ba lokacin da zai tsarkaka ba an fahimta? lokacin da zai tsarkaka ake magana ko kuwa tsarkakan waje tsarkakan waje eh ya fi sassauci wa qala qaumun idza sharaqat alaiha ash-shamsu hatta dhahaba atharu an-najasati tatuhuru wa huwa qawlu ashabi ar-ra'i mazhabin ahnaf saboda an suna kafa hujja ne suka ce da in an je aikin haji duk arafa da muzdalifa da ko ina mutane a yi bauli nan a yi bauli nan a yi bauli nan a gama aikin hajji a tafi bari a sake dawowa ruwa bai sauka ba ba wanda ya zuba ma wajen ruwa amma kuma wajen ya tsarkaka me ya tsarkake wajen rana da iska an fahimta ana fahimta wannan matsalolin sai ya ce wa ƙala ƙaumin iza sharkat alaiha shamsu hatta zahaba atharul najasati fathuhu wa huwa qawlu ashabir ra'i wa tajju me hujja me ce ce hujjar wa tajju bima akhbarana Umar ibn Abd al-Aziz qala akhbarana al-Qasim ibn Ja'far qala akhbarana Abu Ali al-Lu'lu'i qala hadathana Abu Dawud qala hadathana Ahmad ibn Salih qala hadathana Abdullah ibn Wahab قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال قال ابن عمر يتي عبد الله بن عمر يتي كنت أبيت في المسجد في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا yace ina matashi ban yi aure ba ina zuwa in kwana masallacin manzon Allah sallallahu cikin masallacin manzon Allah wa kanat alkilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid falam yakunu yarushuna shay'an min zalika mas'aloli ne guda uku ya fada وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد تبول ويمي تنا بولي ina take bowling kafin ta shiga masallacin ko cikin masallacin a'a wai cikin masallaci nassun au ihtimalun ihtimalun wa kanat alkilabu tabulu wa tuqbilu tana bauli tana ta kai kawo a cikin masallacin fil masjid she suka ce tabulu din nan shi a fassara tana bauli wajen masallaci tuqbilu wa tudbiru a cikin masallaci falam yakunu yarushuna shay'an min zalika ba a zuwa a yayyafa ma wajen ruwa hadha hadithun sahihu wannan hadisi kuma sahihi ne wata'awwala ba'dhum al-hadisa wayansu malamai sai suka sai suka yi ma wannan hadisi tawili suka ce ala annaha kanat tabulu kharij al-masjid tana bauli ne wajen masallaci wa tuqbil wa tudbiru fil masjid abiratan tana kai kawo a cikin masallacin za ta je ta dawo ba kwanciya suke ko zama ko menene ba wucewa ake yi to me aka gani cikin wannan fassara ta yi ko ba ta yi ba ita tafi dacewa wa kana zalika fi auqatin nadira yace wannan kuma labarin da Abdullahi da Umar ya fada ba abu ne kullun ko a lokaci ne kadan aka yi ci kenan wa lam yakun lil masjid abwabun tamna'uha min al uburi yace a lokacin babu kofofi da za da za su hana karnuka wucewa wajen wa fil hadisi dalilun ala taharati gusalatin najasa to sai ya kawo wata mas'ala kuma tsura minti nawa biyar eh mas'aloli ne fi hadis dilal ala harati qusalatin najasa da wannan mas'aloli ne da suke bukatan kuma sai an samu musu nasuwa ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم